الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيو رانا الخميس شابير قوة رمضان هجر منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا لأليه دا أربعين دا هدو wanda ya dace da shida ga watan hudu shekara ta 2023 za mu ci gaba da littafi na biyu na fiƙihu wanda ya shafi kasuwanci mai suna kifayatul awami fil buyu'i wato abin da yake isar ma amawa dangane da sha'anin saye da sayarwa shi wannan littafi ba fa an yi shi ne don malamai ba haka kuma ba a yi shi don ɗalibai ba an yi shi ne don game garin mutane an gani in ka gagasa fahimta wannan littafi sai dai kai ta addu'a don shi malam yana ganin wai ɗalibin ilimi ya fi ƙarfin a ba shi irin wannan littafi shi yasa yasa mai suna da kifayatul awami ya an ce al'awam shi ami bai kai matakin ɗalibi ba yana iya yiwa ya karanta wani lokacin ya fahimta wani lokaci baya fahimta to wannan ami ne eh zai iya buɗe littafi ya karanta ya fahimta wani lokaci kuma baya ma fahimta to ami ne ne wannan yana daga cikin abin bai cikin ɗalibin ilimi ko da yana zuwa makaranta an fahimta a istilahi ba a lissafa cikin tullabul ilmi eh sannan in matsala ta taso mai kuma bai san hanyar da zai bi ya je ya binciko hukuncin wannan matsalar ba to ire-irensu su kaɗan ne suka ɗan ɗara jahilai wani lokacin don da ma an kasa mutane kashi-kashi akwai aljuhalu su ne matakin farko jahilai akwai al'awamu su ne mataki na biyu su ma dai cikin ajin jahilan suke amma dai suna ɗan da ɗan wani matsayi kaɗan sannan akwai al-tullabu sannan akwai al'ulama dawa mutane mataki hudu ne in baka cikin jahilai to kana cikin awa ko kana cikin ɗaliban ilimi ko kana cikin malamai to kowane yana da maratib nashi jahilcin ma mataki-mataki ne akwai aljihalul murakkab akwai aljihalul basit aljihalu al-basit shi ne kama a tambaye ka misali shekarun annabi nawa a duniya sai ka ce baka sani ba to wannan jahalun ne basit amma ka tambaye ka shekarun annabi nawa ne sai ka faɗi saɓanin yadda abin yake ka ce shekarar saɗari to wannan jahalun ne murakkabun layadari wa layadari annahu layadari bai sani ba kuma bai gano bai sani ba amma shi wanda bai sani ba kuma ya gano bai sani ba to jahilcin shi yana da sauki to haka shi ma al'awamu su ma mataki mataki mataki mataki ne haka su ma tullabu haka su ma al'ulama to a sheku abdullahi ya yi littafin ne ka iya cewa dai don ajin jahilai shi yasa ya takaita shi kwarai duka duka littafin bai kai baiti ɗari biyu ba za ka iya haddace shi cikin sati ɗaya in kana da himma amma da ya zo sha'anin aure to ya yi rubutu mai yiwa in mun gama da wannan littafin gare shi za mu zo shi kuma ya same kifayatu tullabi fin nikahi shi wancan na ɗalibai ne wato malam ne maka ishara in kana ami to haramun ne ka yi aure don barna za ka yi baka san hukuncin Allah ba amma shi saye da sayarwa to na kowa da kowa ne ko ba haka ba don kowa gome dole ka ci abinci dole ka sha ruwa dole ka sa sutura ko ba haka ba kaga nan ba a cewa a'a ɗalibi daban malami daban jahili daban to shi yasa amma shi aure sai ka kai ga wani labul sannan shi sai da sayarwa ba a cewa sai ka balaga ko sai kana da kaza kana da kaza kana da kaza to wannan kenan saboda haka shi yasa waccan ya wasa'ata kusan baiti ya ya dumfari dubu ma akan hukunci menene aure me ka'idodinsa me sharuɗansa Sheikh Abdullahi rahimahullahu ta'ala. Saboda haka wannan littafi na awam ne, kana iya zuwa bakin gole mai maka tara mutane ka karanta musu. Eh babu komi. To, saboda haka littafi ne muhimmi sosai. To, a gurguje shi wannan littafi a Sheikh Abdullahi dai la ya hataju ila ta'arifin. ba sai ya yi tarifinsa ba ya yi shi ne a baharun rajas musaf'ilun musaf'ilun musaf'ilun saboda shi bahari ne mai sauƙi to a baiti na farko mala ya ce alhamdulillahi lazi a halla bai'an lana yusabbibu wusula لما لغيرنا على التراضي ليسهل المعاش في الأراضي وأرسل الرسول بالإسلام يبين الحلال من حرام محمدا صلى عليه الله والآل والصحب ومن والاه وبعد ذا فهاك في الفروع كفاية العوام في البيوع وجيزة تأتيك بالمقدمة وخمسة الفصول ثم الخاتمة فأسأل التيسير للحصول من ربنا بالنفع والقبول to wanga kamar tamhidi ne ba ma muƙaddima ta ba muƙaddima za ta zo nan gaba Asheku Abdullahi ya ce, Alhamdulillahi, dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah, allazi wannan da ahalla daga ahalla ne, ya halatta lana gare mu bai an saye da sayarwa. Eh, Allah shi ne ya halatta muna saye da sayarwa. Kuma saye da sayarwa ɗin nan, yusabbibu. shi yake sabbaba alwusula saduwa limali gairi na zuwa ga mallakar dukiyar waninmu alattaradi bisa ga yarjejeniya liyas hulal ma'ashu kuma Allah ya yi haka ne domin abinci ya yi sauƙi fil aradi a cikin ƙasaisai duk inda kake to shi kenan sai ka ba da kudin ka sai abinci ka ci ka ba da kudi ka sai sutura ka ba da kudi ka sai gida to alhamdu malamai suna cewa ma'anarsa fil luga as-sana'u bil jamili al-ikhtiyari ala jihati ta'zimi an gane ko a Allah zai ahalla Allah shi ne wanda ya halatta bai'an saye da sayarwa lafazin albai'u in kaga an kawo shi to ya haɗa saye da sayarwa duka gaba ɗaya to Allah shi halatta mana su duka shi ya halatta ka ɗauki kayanka ka je ka sayar ko kuma aka ba da kuɗi ka je ka sayo an gane? kuma wannan shi ne yake sabbaba maka ka samu kaiwa ga dukiyar waninka shi yasa za ka ga gidan wane mallakar wane ne amma sakamakon saye yanzu ya dawo motar wane to ka gani to me yasa Allah ya me hikimar ma kawo halatta ciniki shine liya sulal ma'ashu saboda abinci ya sauki inda misali an ce kowa sai dai ya nemi na kai ne ba magana saye da sayarwa akwai wahala a ce abincin da zaka ji sai ka je ka noma abinka da hannunka ruwan da zaka sha sai ka je ka tono su suturar da zaka sa sai ka je ka kera abika ko ka saka akwai wahala ko babu amma ka dibi hikima ta Allah kuma fil aradi a cikin ƙasa sai duk inda kake duniya kawai sai dai in baka da kuɗi to wannan wani abu na daban kuma wa arsalar rasula Allah ya aiku manzon nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil islami da musulunci yubayyinul halala min harami yana bayanin halat da haram halat da haram tun baitin farko malam ya kawo maka bara'atul istihla lal kai da jin kalma ahalla bai an kasancewa kasuwanci za a yi magana. To, a halla la wannan alif ɗin da ka gani asalinsa a halla ne. To, aliful itilaki ake kiranta. Mala yana ishara zuwa ga faɗin Allah ta'ala wa a hallallahu bai'a wa harramar riba. Allah ne ya halatta saye da sayarwa, ya hana riba, ya hana a ci riba. annabi sallallahu alaihi sallama ya zo ya bayani abin da halat da kuma haram muhammadan badalun ne na ar-rasul in baka san manzon nan da an ka aiko ba mala ya ce muhammadan shine annabi muhammadu sallallahu salla alaihi allahu Allah ya dada salati a kansa wal ali da alinsa wa sahabin sahabbansa wa man walahu da wanda suka bi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam aiwa man tabi'ahu shi ma ya shiga ciki ya shiga cikin salati yawa bil itiba'i kenan ta hanyar biya to sai mal ce wa ba'da za bayan wannan abu da ya gabata fa haka na riƙashe ka ma'ana karɓi kifayatal awami abinda zai ishi amawa fil furu'i ga abinda ya shafi furu'u rassan addini kaga ba tauhidi za a magana ba hmm? fiqhu kuma sai ce fil buyu'i cikin cinikayya to ka karba saboda haka ya kai ami Mala ya ce, karɓi wannan littafi, yana magana kan fiƙihu kuma abin da ya shafi kasuwanci. Sai Mala ya ce, wajizatan kuma ita wannan littafi taƙaitacciya ce, na taƙaita ta ƙwarai, ban yi amfani da lafuza masu yawa. Saboda mi, duba da waɗanda ake rubutun don su. jahilai ne to kaga yan an wasu a bayani sai a rikita su shi yasa bai magana akan sabanin maluma da yawa sosai a ciki ba kama al'ada shi ta atika wannan littafin za ta zo maka bil muqaddima tare da gabatarwa wanda tana nan ta yi wannan duk ba muqaddima aka yi ba wa khamsatil fusuli bayan muƙaddima kuma akwai fasulla fasulla guda biyar thummal khatima bayan fasulla sannan akwai khatima marfin littafi kenan fa as'alu taysira lil husuli saboda haka mala yace ina roƙon Allah ya sauwaƙe mini lil husuli ga tabbata kada in samu karkata ga abin da ba daidai ba min rabbina wannan roƙon ina yin shi daga ubangiji na daga ubangijinmu bin naf'i ya amfanar da wannan littafi wal ƙabuli kuma ya sa mai karɓuwa kuma alhamdulillah littafi Allah ya sa mai karɓuwa illa mutuwar ilimi ce da tassa da yawa ba a san littafin ba amma can da aka damu da karatu sosai lokacin da don can farko-farkon nan malamai suna yawan faɗakarwa cewa gwamnati ta sa ido a dinga zazzagayawa kasuwa da masu buɗe shaguna duk wanda an ka bincike shi bai san babin risala na albuyu ba to a rufe shago ne ya koma makaranta ya karanta babin nan da ke cikin risala in ya fahimce shi sosai gwamnati ta zo ta ba shi dama ya buɗe an yi wannan lokaci a ƙasar nan sadda an ka damu da addini to amma yanzu fa kawai shi abin da ɗaya ɗauka abin da zai halatta mai ya yi sana'a shi ne jari ko? ba ba haka ba ne sai ka je ka zauna makaranta ka karanci abin da zai kiyaye ka daga riba ko ka sayar da kayan da bai halatta ka saishe su ba ko ka yi cinikin da shari'a ta haramta shi ka gani to shi yasa shehu abdul yana da wani littafi mai suna diya'ul wilayati yace daga cikin abubuwa guda bakwai da yake kan shugaba na ya kula da wayannan abubuwan ga talakawansa ga al'amarinsu na duniya shine sha'anin kasuwa a buɗe kasuwa sannan a sa ƙa'idodi duk mutumin da zai buɗe shago to sai an zauna a mai yan tabiu in an ga ya fahimci ya san kasuwanci ya san riba da inda take shiga da inda ba ta shiga ya san dukkanin anwa'u na cinikayya waɗanda an ka haramta sai a ba shi dama wannan haƙƙi ne ga shugabanni in ba su yi ba Allah zai tambaye su to kakka ɗauka sauran abubuwa ɗaya na a hadda sana'o'in nan da kan rena hadda su hadda su suna da haɗari to sai mala ya ce albai'u wan nikahu lil anami alaihi ma ta'alluqul qiwami wa hukmuhu al jawazu bil ijma'i wa nass shari'in bila niza'i Mala ya ce albai'u, kaga shi saye da sayarwa? Dama mun ce, dama muna da lafazin albai'u muna da lafazin ashira'u. To, ya ce albai'u asali sayarwa, ashira'u shi ne saye, to amma in ka gane itilaƙin ɗin albai'u duk ya shafe su. shi yasa can wa halallahu albai'a ya shafi saye ya shafi sayarwa to sai mal ya ce da saye da sayarwa wan nikahu da aure kaga abubuwan nan guda biyu malam ya ce ta'alluqul qiwami ratayuwar daidaitan al'amurra lil anami ga talikai alaihi ma yana bisa gare su shi yasa in an kai sakaci suka samu matsala to tsarin rayuwar al'umma zai lalace da aure da saye da sayarwa to abin da zai daidaita tsarin rayuwar al'umma yana kansu saboda mi shi aure ta hanyar shi ake samun ‘ya'ya na gari to da zaran ba a tsaya an ka ba shi kula ba sai a ta samun ‘yan iska su dinga kidnapping suna satan mutane suna kashe mutane bila dalili shi kuma saye da sayarwa nan ne mutum zai ci abinci ko ya sa sutura ko ya hawa abin hawa in ba a ba shi kula ba sai swata ta yawa da ƙwace da cin haram to wannan sai sababa mutane a zare musu imani idan da zaren jiki ya ƙosa da haram imani ta yata shi to shi yasa malam ya ce ana ba su kulawa kwarai da gaske asalin maganar ta ibnul arabi ce almaliki a littafin sa alqabas eh sharhi ne akan muwaffa to amma mu yanzu kaga ba a ba su kulawa eh to kawai haka ɗaya mutum yakan haɗawa kasuwa daga sama ko ya san hukuncin Allah ko bai san hukuncin Allah ba shi dai babu ruwani tun da yana da jari shi kenan babu ruwani to hagan haka da zarar ya tashi aure shi kenan da ya ga yarinya ce a ɗaya zai yi aure zai yi ya san miya aure ya san ƙa'idodin aure bai sani ba wannan bai dame shi ba to shi yasa can shekara 60 da suka wuce zuwa 70 ƙasar nan sai ka karanta har zuwa muktasar sai ka yi rabin muktasar sannan aka baka dama ka nemi mata sai ka yi ahalari ka yi iziya ka yi ishimawi ka yi ishimawi ka yi iziya ka yi risala ka yi askari ka yi misbahu salik rabul masalik in ka yi rabin rabin muktasar to sannan a yi ma'aure saboda babin aure shine rabin muktasar lawali kenan to yanzu ka san hukunce hukuncin aure sai a maka aure an kai maka aure sai a bude masani shi kuma ya fara da babin ciniki amma yanzu kaga ba haka bane wani ko halari bai iya ba amma kuma mata biyu gare shi wa hukumuhul jawazu bil ijma'i to kamar ka tambayi malam wai mi a hukuncin ciniki sai ce maka a aljawazu halat ne ga asali bil ijma'i da ijma'in malamai duk malaman duniya sun yi ijma'i kan cewa saye da sayarwa halat ne ga asali duk da akwai halin da zai bayu saye ko sayarwa ɗin ya zama wajibi misali kana jin yunwa kuma ga ka da kuɗi ba ka da abinci dole nan dole ne ka sai abinci don ka mutu ko kuma kana da abinci ga gari akwai yunwa to nan dole ne ka sayar da wannan abinci ka da mutane wannan abinci don ka yunwa ta kashe su hukuma za ta wajabta ma to akwai sadda zai zama wa haramun kuma kamar sayan abin da bai halatta ba sayan giya aga haramun ne wa nafsi shari'in sannan kuma ciniki hukuncinsa ya tabbata da nassin shari'in mai shar'antawa shine Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba bila ne za'i kuma wannan magana da ka gani babu saɓani ba jayayya a wurin malamai kowa ya yi da magana kowa kowa ya yarda da wannan magana babu wanda ya ce a shi bai yarda da ita ba kaza kaza kaza kaza kaza babu shi kowa ya gamsu da ita cewa haka ne an gane ko to me ma'anar wai ciniki suna cewa naƙalu mulkin ilal ghairi bi samanin wa shira'u qabulu an ce sayarwa shine wato a samu cirantar mallakar wani abin amfani daga wani ya koma zuwa ga wani ta hanyar kuɗi shi kuma saye shine ka karɓi abin kai ka mallaki abin nan sai ka ce tuwa ne na sayar ma yanzu ya koma naka bisa ga kuɗi kaza sai ka bani to za a yi magana a kan ma'anarsa da ƙa'ido da sharuɗansa insha Allah. To malam zai kawo hujjoji wayanda suka tabbatar da cewa dai sana'a kasuwanci halatti ne akwai inda haka zama wajibi akwai inda haka zama ma musahabbi gwargwado gane ko duk za a yi bayani nan gaba to sai ce قول الإله انتشروا في الأرض dalla ala ibahatin lal fardi qaulul ilahi ba qaula bane qaulul ilahi zancen Allah da ya ce in tashiru fil ardi ku yaɗu a cikin ƙasa ko shine yana ishara zuwa ga faɗin Allah ta'ala fa'iza ƙudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa zukurullaha kasira sirar la'allakum tuflihu to wannan aya suratul jumu'a malam ya ce dalla ta yi nuni ala ibahatin kan cewa kenan saye da sayarwa halatti ne halatti ne mutum ya je ya saya ko kuma ya sayar ga asali Eh, banda in wani hali ya shigo ya mai da abin wajibi ko haramun ko makaruhi ko musahabi lal fardi wannan umarnin na cewa fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ba yana nuni zuwa ga farilla bane an gane ko ba yana nuni akan farilla bane eh to saboda haka jumlatan a dunkule saye da sayarwa musahabi ne amma akwai sadda zai zama wa wajibi ba ka rastora to dole na ka sai sutura ba ka cewa a ni ba zan sayi ba dole ne ba ka da abin da za ka ci abinci ba ka da kuɗi to dole ne ka je ka yi sana'a sana'an nan mataki-mataki ce akwai kiyo akwai noma an gani akwai tijara suna nan da yawa duk za a yi magana kansu nan gaba wa ayatul daini ayan nan ta alkur'ani da take magana akan halaccin ba da bashi alal mu'ajjali bisa ga jinkiri awwalu hatu farkonta yana nuni akan cewa ciniki ciniki ma bashi wato ya halatta al'ahiru ƙarshen ayat fil mu'ajjali shi kuma yana nuni kan cewa wato ciniki kuɗi hannu a gaggauta kuɗi nan take shi ma halatin wato da cinikin bashi da ciniki kuɗi hannu duka kowannen su Allah ne ya shara'anta yana ishara ka ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu to shi ne farkon aya wannan yana nuni kan cewa a iya ƙulla ciniki bashi in gane to sai Allah ya faɗi ƙa'idodi na rubutawa da sauran kafa shaida da sauransu duka za a yi in bashi ne za a yi saboda ana iya mutuwa ana iya samun mantuwa amma ka ga an rubuta shikenan ƙarshen aya kuma yana ishara zuwa ga ce wadda Allah ya illa an ta kuna tijaratan hadiratan tudiruna ha bainakum falaisa alaikum jinahum Allah taktubuha to kaga cewa illa an ta kuna tijaratan sai dai in ta zamo tijara hadiratan kaga halartatta ka ba da kuɗi hannu a baka kaya to ka ƙarshen ita wannan aya ya nuna halaccin ya nuna cewa hakan halatti ne ko ba haramun ba ne wafil bukhari ya tabbata a cikin sahihul bukhari ƙala ya ce waye abu hurairati ga can ƙarshe saboda wazani shi yasa aka ce abu hurairati to ƙala abu hurairati ma'ana abu huraira ya ce inna ikhwati haƙiƙa ‘yan uwana yana nuhin sauran sahabbai yushgiluhum safqun saye da sayarwa shi ya shagaltar da su ya faɗi wannan magana lokacin da wasu suka ce kai abu huraira ya aka ka tara hadisai haka ga sauran sahabbai nan su ba su samu tarin hadisai irin wanda ka samu ba almajiransa ke masa tambaya sai ce a dalili inna ikhwani yan uwana su sauran ragowar sahabbai ya shigiluhum safaku su saye da sayarwa ta shagaltar da su ni kuma ba na kasuwanci ko yaushe ina nan tare da manzan Allah to shi yasa ya tara hadisai duk da shekarun da ya tare da annabi ba su da wani yawa su kuma lokacin da yake kwasa ilimi su suna can kasuwa to mahallin shahin na mala anan cewar da ya su sahabban sun shagaltu da saye da sayarwa shine safqun saboda kakan bayar da hannu eh sannan a karba da hannu to cewar da ya yi suna shagaltuwa da saye da sayarwa ya nuni kan cewa ashe ciniki halin tun daga sha sahabbai sun yi wa ya kai sahabbai kima gahe sun yi to wannan yana cikin sahihul bukhari an abidin rahmani haka ya zo daga abdurrahman abdurrahman ne saboda wazani shi yasa ya ce abidu don in ya ce an abdurrahman baitin zai kalli to shi yasa aka ce abidu ba a ce abdurrahman ba ya zo daga abdurrahman ɗan auf lokacin da ya tambayi abokinsa sa'adu bin rabi' halmin suƙin shin ko akwai wata kasuwa a madinan nan taku fihi tijaratun da za a iya zuwa a yi sana'a akhilu suƙi shi abdurrahman ɗin nan ma'abuci amintuwa ne yana da aminci sosai to ita kuma asalin wannan magana lokacin da manzon Allah ya hijira ya koma madina ya dinga ƙulla ƙawance tsakanin al'ansar da almuhajiru to shi abdurrahman ɗan auf wanda an haƙulla wannan ƙawance tsakaninsa shi ne sa'ad ibn rabi shi ɗan madina ne sai ce mai to kaga da bako kake kuma kai an ka haɗa ni da kai yanzu zan raba gidana biyu in baka rabi mata na zan ka kalli wadda kake so sai in sake ta ka aura saboda imani sai ya ce bai a ba haka za a yi ba ya ce a garin nan akwai kasuwa ya ce eh akwai kasuwa sai kai shi wata kasuwa da ake kira suku bani kainuka ya kai can ya gwada mai ya ce to tun da akwai kasuwa kawai kai ne can sai kai ya je ya aza kasuwanci nan take sai gashi ya zamo cikin miloniyas na madina ma kaga bayan Allah kenan eh masu yi don Allah kayan kana kwancin kaɗe za ka yi to shi ma ne yana cikin sayi bukhari eh ya ce kawai ka nuna min kasuwa ni dama tun a makka na saba da kasuwanci to ka dubi matsayin abdurrahman na auf shi yasa kana ɗalibin ilimi ka nemi sana'a kawai shi ne mafita addinin zai yi kyau ɗalibtar za ta yi kyau kuma za ka taimaka ma addini amma in ka zauna ba sana'a to matsala za a samu ko dai ka shiga cikin bala'i ko kuma ka fada hanya mara kyau ka dinga cin bashin mutane rikici ya yi ma yawa can ana bin ka bashi can ana bin ha'awa ya gari ma ko ina ba ka iya tafiya duk gari ya caye bashin mutane to ina zina in kuma baka ci bashin ba to za ka shiga wahala lalurori za su zo su yi ma yawa baka da hanyar da za ka bi kalwale su fihi ya tabbata a cikin sahihul bukhari la an ya akhuza ahadun ahabula ɗayanku ya riƙe yaggonsa ya samu yaggwai jam'i ne na hablu muhtaɗiban ya je ya hau saman tsauni saman dutse ko wani abu ya je ya tara itace ya tallabo ya kai kasuwa ya sai suwa liqutihi don ya samu abincin da zai ci afdalu lahu manzon Allah ya ce wannan ya fi falala gare shi ya fi ya fi falala gare shi shi ma wannan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisin az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu kuma ya zo ta hanyar abu huraira na tsammanin amma wannan lafazin na zubair bin al'awam ne to kaga shi ma wannan hadisi yana tabbatar da mi falalar eh sana'a eh ka duba annabi ya bada misali ko da ɗayan ku ya riƙe giyarsa za a nuna maka ba a rena sana'a mana ko da itace ne za ka je ka yo ka kawo ka sayar ya za abincin da kake ci na hannunka ne to ya fi alkhairi shi yasa annabawan Allah yanzu ka dibi annabi Dawud shugaba na fa Allah ya bashi sarauta amma sai manzo Allah ya ce ya kasance yana cin abincin aikin da ya da hannunsa kira yake yi amma ka diba ha Allah cewa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi khalifa na fa amma bai dogara ga dukiyar talakawa ba sana'a yan nema yana cin abinci su kuma talaka a yi musu aiki da dukiyarsu saɓanin shugabanninmu na yanzu ga annabi zakariya hadisi sahihi cikin tabbatacce kana zakariya najjar shi kuma kafinta ne annabi zakariya ka gani gashi rasulun gashi annabi amma bai hana mai kuma ya je ya sana'a ba to yanzu mutum nawa ne baya iya kahinta ya ci abinci saboda yana ya rena sana'a amma ga rasulun ma fa to ya kamata mu ji tsoron Allah mu nemi sana'a komi kankantarta shi yasa muka ce to za mu nemi wannan littafi masu yi da a ƙarfafa su wanda bai yi kuma ya tuba ya tuba ya gyara kuma ai ba yadda za a ce mutum dai ya rasa sana'a ko sai dai in bai niyya ba ko? to ka gani? sai dai bai niyya bari mu karasa wa fihi ya zo cikin sahihul bukhari la ya akulu ahadun khairan min amalil yadaini usran yusra to wannan shi ma duk dai kitibasi ne saboda kun san lalurar waka amma yana nuni zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo cikin sahihul bukhari annabi ya ce ɗayan ku ba zai ci abinci wanda ya fi alkhairi ba kama wanda ya nema da hannayensa. Usuran halin yana cikin matsi ne, yusura ko ko halin yana cikin yalwa ne. Ko cikin matsi kake to ka je dai ka nema na hannunka, ya fi a baka na wani ko? So da shi wanda ya baka riba biyu gare shi, shi as sama gare ka sannan kuma dukiyar tashi za ta ƙaru. kai kuma ka ƙara yi ƙasa to kaga an samu matsala kenan ورد قول عمر الفاروق الهاني الصفق بجمع السوق تاركه تنطعا وأفهما تكثيره يقلل التعلم قول عمر الفاروق akwai wata magana da ta zo cikin sahihul bukhari ta sayyidina umar radiyallahu anhu to warar da ta yi raddi tarikahu ga can ƙasa beti na gaba tarikahu ga wanda ya ce shi baya kasuwanci tana an aka tambaye shi mai dalili ya ce saboda ni saboda kawai ni ibada eh saboda zurfafa wai shi abidi ne kasa akwai su eh to shine tana an ya zurfafa shi wajen wai tsananin bauta yana ganin ma wai kai ya za a ce in je kasuwa ga mata ga kaza ga kaza kai ni ba na yi to sai da na umar ya yi ma raddi ga zancen can baya alhaniyar safaku bi jam'i suƙi lokacin da ya wata magana ya ce asafku saye da sayarwa alhani shi ya shagaltar da ni bi jam'i suƙi da yawan cin kasuwanni in ci waga kasuwa yau gobe in ci waga kasuwa shi sai da na umar irin wannan kasuwanci ya kai na balaguro yau kasuwar gari kaza yau kasuwar gari kaza saboda wata rana sai a yi ta ce mai annabi ya ce kaza sai ya ce bai sani ba sha kai ne na biyu cikin sabon manzo Allah kuma ka ce baka san kaza baka san kaza bai ce eh ba abin mamaki bane saboda ni dan kasuwa ne ina yawan cin kasuwa ba zama ni kai ba eh to tunda bai zama kaga dole a yi ta karatuttuka mi bai sani ba eh to wannan magana tana cikin sahih bukhari to kaga kai me to in ibada ce ka kai sayyidina Umar to saboda ɗaya sunna ka ta ƙarya ka ce wai kai baka baka kasuwanci a ga ba sunna ƙwaraita ba don sayyidina Umar kaga ai su ne su ne su ne kan gaba akan sunna ko to amma fa wa afhama wannan magana ta sai na umar kuma ta fahimtar da ta kasirahu mutum ya yawaita kasuwanci ya kallilu ta'alluma shi kuma yana karanta neman ilimi duk wanda ya ɗauke lokuta ne ya ba sana'a to shi ko za a tsere mai ko ba haka bane kenan me yahi za ta giya zo kakka faɗa kasuwa gaba ɗai in kai haka sai a yi hasararka eh kila kana da fasaha kana da basira ko to ka ka tsaya tsakiya eh sai a ɗan je wasu lokuta a yau balaguro a samu sauran lokuta kuma a je a nemi karatu domin mi mi ya hana masa yadda na umar ya san wasu abubuwa na annabi to kaga kenan in mutum ya yawaita yawan shiga kasuwanni to kaga ilimi da yawa zai kubuce masa to haka kai kuma da kace saboda bautan Allah baka sana'a to sai da na Umar ya ma raddi don dai baka kai shi tsoron Allah ba ba kai shi riko da sunna ba kai shi bautan Allah ba to a tsaya tsakiya ko to shine Sheikh Abdullahi sai istidraki yace lakin tijaratuhum wa bai'uhum sai dai kaga su sahabbai kasuwancinsu da saye da sayarwarsu lam tulhihim ba ta shagaltar da su anhu daga barin zikirin Allah ko karatu ba ba sahabin da wai neman abinci ya hana mai karatu babu shi daga mutum ya ce yanzu shi bai da lokacin karatu saboda neman kuɗi eh to wannan ɗan iska ne kawai ba addini a gabansa ba ba addini a gabansa ba duk wancan kasuwancin da ka ji an faɗa fa to hobe hana musu fa zikirin Allah ko neman abin da za a gane addini da shi ba wa ma yanfa'uhum da kuma sanin abin da zai amfane su illa dai kai wasu abubuwa ne suka ɗan kubuce musu irin za ga mutum ga kuɗi amma ɗibgegen jahili da shi to babu wannan cikin sahabbai Abdurrahman ɗan Auf malami ne, Usman bin Affan malami ne, amma duk masu kuɗi ne. A gani? Sai ce zammal mukibbina alaiha sahawa, izara au tijaratan au lahawa. Malam ya ce zamma Allah ya zargi almukibbina masu masu duƙufa. alaiha akan kasuwanci sahawan sai su shagalta daga barin addini to Allah ya zarge su ya ce mutanen banza ne duk mutumin da neman abinci zai hana mai karatun addini to Allah ya zarge shi izara au tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha haka akwai su ko babu su to to Allah ya zarge su to almuhimmi dai ka zamo tsaka-tsakiya ko Allah ya samu dace Eh, to duk wannan mukaddima ake yi kuma nan za mu tsaya tun da mun samu baiti sha tara gobe sai mu tashi na ashirin insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon yin sana'a kuma ya sa mata albarka kuma ya ba mu arziki na halat سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته